جماد الأولى shekara ta 1449 hijiriya wanda ya dace da a biyu ne ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya za mu daura kan karatunmu na zaure tafsirin jilalai muna suratu maryam wannan jin yau darasi na uku ne a ciko suratu maryam darasi na uku za mu tashi aya ta 66 bismillahir rahmanir rahim wa yaqulu al-insanu a idza ma mitu لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ما نيجي أنا مغانا نيجي إنكار tashin alkiyama wanda bai yarda da tashin alkiyama ba shine Ubay bin Khalaf ko kuma Al-Walid ibn Al-Mughira annazil fihi al-aya wanda akan su ayat ta sauka wa yaqulu al-insanu al-munkiru al-basi mutum mai inkari mai musanta tashin kiyama wanda bai yarda ba dan waɗannan kafiran dama ba su yarda Allah zai tada alkiyama ba sai mutum ya ce a idan ma mitu a lasaufa ukurar da hayya yanzu ni idan na mutu ni ne za a dada fitar da ni ina raye da yadda in ya mutu za a dada tada shi ba a idan bi taqiqil hamzati saniya a i a i taqiqil hamzati saniya wa tasfiya ko aiza ko aiza ko aiza shine tasfiya wa idkhalil alif bainahuma sanya alif tsakani wato بوجهيها آيذا فسكوكين قد أبي وبين الأخرى وتركه ما مت لسوف أخرج حيا من القبر كما يقول محمد يعني إن مت سيأك تدني إن رأي لغتشين قبري كما يد محمد كيتشا والاستفهام بمعنى النفي wannan tambayar korewa yake bai yadda ba ai la uhiya ba'da al-maut sam ba za a taba raya ni bayan na mutu ba wannan maɗin za'ida ce littakidi wa kadan lam wa radda alaihi bi qawlihi ta'ala aw la yadkhulu al-insan sai Allah tabaaraka ta'ala yayi masa raddi ya maida masa martani ya masa martani yace aw la yadkhulu al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a kun ji an ce ai wa yaqulu al-insanu to da aka zo mai da martanin masu aka ce a iza a wannan awala ya zuru insanu an gane ko asalin su awala ya tazakkaru ne ubdilati ta'u da zala ta'u nan aka mai da ita zal wa udrimat fi zali aka shiga da cikin zal din wa fi qira'atin bi tarkiha ay bi tarki ta'i din kenan ay ta wa sukuni zali wa dhammi kafi kenan a awala yaz يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان وانا قراءة نافع ده ابن عامر ده عاصم ده كما الحسن أكوي كما أولا يذكر سورا الباقون إن نسلي كرنتا هاكا أنا خلقناه جامون هل الجيشي من قبل كفوانا لوكتشي ولم يكن شيئا بزمون أبوا معنا مودا مكا هل الجيكا babu kai sai ya gagare mu kuma mu mutashe ka shi ne abin da Allah ke nufi. To wannan ke nan. Sai ya ce, an na kalak na min ƙabdu wa lam yaktu shay'an fa yustabdalu bil ibtida'i ala al-i'ada maimakon tunda Allah Allah ya fare shi to kuma Allah zai iya canjawa ai kamar yadda yake da ƙarfin ya fare shi to kuma yana da ƙarfin ya dawo da shi in ya kashe shi sai sake dawo da shi shine kiyama wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanukhrijannahum hawla jahannama jisiya Allah ya rantsuwa ai al-munkirina lil ba'si ubangiji ya rantse da kansa cewa wallahi sai ya tashi waɗanda suke inkarin tashi a kiyama wash-shayatin da dukkan shedanu ai tujma kullum minhum ko najma kullum minhum وشياطينه في سلسلة دكا سيان هذا سلسل شيطان سأسرد عليها ثم لنحضرنهم حول جهنم زام عينهم هل تودسوا أو وجن جهنم جسيا من خارجها وجن تكنا سنة غرفاني على الركب أكم بيوي جمعي نجاس وأصله جسووني da jasawu da kuma jasawi daga jasa yajsu au yajsi duk ana iya faɗa haka wannan lokacin ne ulibat alwawu ya wa udghimat fil ya'i thumma kusirat at-ta'u as-sa'u litas litus menene litasihha ya yawa ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد على الرحمن عتيا Allah ya ce sannan za mu fitar a cikin kowace jama'a firka kenan za mu tashe su kuma kowace firka za mu fitar ayyuhum ashaddu ala rahman itiya wane ne yafi ainihin wato itiyan jara'a wane ne yafi karfin hali da karfin rai sai mun zaro shi Allah ya ce sun mana lanahnu alam billazi nahum aula bi hasiliya sannan mu ne muka fi sani billazi nahum waɗanda su ne aula biha ai a haƙu bi jahannama shadd wanda suka fi cancantar shiga jahannama waɗannan da suke ala rahmani aitiyan waɗanda suke da jara'a kan ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ghayru min siliyan wane ne za ku dacewa shigan jahannama siliyan dukhulan siliyan ihtiraqan konewa da shiga ciki da konewa wa nabda bihim sai mu fara da su Allah ce za mu fara duba suwa suka fi cancanta mu afka su a cikin wuta suka fi dacewa mu kone su sai mu fara da su wa asluhu silawini wannan siliya din asalin sa silawini daga sali ko salibi kasar lami ko salibi kasar lami wa fatiha sala mislu wato jisiyya kamar dai jisiyya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in ai ma minkum ahad babu ɗaya daga cikin ku kafiri ne yake ko mumini illa wariduha face sai ya shiga jahannama riyadu billah da musulmi da kafiri babu wanda ba zai fita cikin jahannama ya wuce wa hadha qawlun mansubun ila al-jumhur wannan cewar ba wanda ba zai fita jahannama ya shiga ba in minkum illa waridha an danganta wannan zance zuwa ga jamhuru ne wa qala ba'dhum al-muradu bil wuruji wasu suka ce abin da ake nufi da illa wariduha wurud din al-mururu al-sirati ala matni jahannam wucewa ta kan siradi a gadan bayan jahannama wucewa ta kan siradi a gadan bayan wato jahannama ba wanda ba zai wuce ya wuce kan siradi ba kullu insanin bi hasabi amali kowane mutum zai tsallaka wutar jahannama a bisa gwargwadon aikinsa manajin aw halikun finnar wani zai kubuta wani kuma zai halaka a cikin wuta huwa sahihul muwafiq li sharafil mu'minin wannan fasarar ita ce ingantacciya da ta dace da matsayin mu'minai saboda ba za a ce mu'mini zai shiga cikin wuta ba sai dai ya bi taskanta ya wuce kawai yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala wanda yake karfafan wannan tafsiri shine fadan Allah la yasma'una hasisaha eh ba za su taba mumini ko sautin wutar jahannam da zai ji ba ya Allah ya Allah ya Allah samu a cikin su ya rabu da alayi la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun ko hasis wal hasisu as-sawt al-khafi ba za su ji karamin sauti na wutar jahannam ba kaga suna nesa da ita kaga a ce za su shiga قال ابن كثير وله شواهد في الصحيحين وغيرهما كان على ربك حتما مقضيا yana kan ubangijinka wato abu ne na na dole amma hukunta shi hatamahu wa qada bihi la yatruku Allah ya wajabta shi kuma ya hukunta da zai bari ba dole sai an bi ta kan jahannama dole shi yasa siradin tsallaka shi akwai tashi hankali kwarai da gaske wani baya iyawa wani fadawa yake ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا Allah ce summa nunajji wannan mushaddadan ne wa mukaffafan summa nunajji ko summa nunji ana faɗa summa nunajji ko summa nunji summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya daga baya akan siradin kenan za mu tseratar da waɗanda suka yi taqawa suka kiyaye a shirkuwar kufur minha za mu kubutar da su daga ita wannan wuta bi uburihim ala matni sirat salimi yadda za su za su tsallake ubur tsallakewa gadan bayan sirati salimi na suna kubutattu nazaru zalimina za mu kyale azzalimai bi shirki wal kufri wanda suka yi ta shirka wanda suka yi ta kafirci fiha za mu bar su a cikin wutar jisiyan suna gurfani ala rukabi akan gwiwoyinsu cikin nau'in azabar da ake waɗanda wuta malam sai a sa shi nil down shine jisiyan nil down za a yi wutar tana cinsa yana tsuguna yana ɗagawa cinsa yana tsuguna yana ɗagawa shine summa nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ayatina ne ko bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khairun maqaman wa ahsanu nadiya idan aka karanta wa mu'minai wal kafirina ayoyinmu bayyanannu من القرآن من القرآن واضحات الحال قال الذين كفروا للذين آمنوا kafirai za su ce waɗanda suka yi imani ayyul fariƙai ne khairun maqaman wani ɓangaroni ne guda biyu suka fi ma'ana na hannu wa antum da mu da ku waɗannan matsayi waɗanne ɓangarori suka fi matsayi manzilan wa maskanan masauki da wurin zama bilfacce min kama wa bizzam min aqam kenan ko maqaman ko muqaman ayyul fariqaini khairun muqaman ko khairun maqaman wa ahsanu nadiya kuma wanne ne fi dacewa wato da matattara mafi kyau in an ce nadiyan kaman club ya bi ma'anan nadi wa huwa mujtama'ul qaumi yatahaddathuna bihi suwa suka fi samun kyakkyawan masauki da matattara da kungiya da za su zauna ya nuna nahnu fa nakunu khairan minkum suna so su ce ai su sun fi mumini alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kama halakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riqiya wa kam ay kasiran in ka ji an ce kam ana nufin sau da yawa halakna qablahum min qarnin mun halakar kafin su na karnoni ummatan min al-umam al-madiya al-umma daga cikin al'ummomin da suka shuɗe hum ahsanu azazan wanda suka fi kyan dukiya ahsanu asas asas dukiya malan wa mata'an da kaya wa ri'iyan da gani na ido manzaran kenan an gani ga dukiya ga kaya ga kyan gani nawa ne muka halakar da su min ru'yati ne fa kama ahlaknahum kamar yadda muka halakar da su li kufrihim nuhliku haula'i waɗannan ma za mu halakar da su qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahman madda فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يؤدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا قل يا من كان في الضلالة وأن الشر جوابا سشيني فليمدد من كان في الضلالة دون ديكي تشكين بطا فليمدد له الرحمن مدا وأن وهو أمر أمرنيني فليمدد بمعنى الخبر أي يمد lahu rahmanu maddan to ubangiji ya tsawaita masa mana lokaci tsawaitawa fi duniya a duniya ya sadrijuhu Allah zai masa wato wa istidraji ya masa rikon talala kamun talala bi idalati umrihi da tsawaita masa rayuwa wa iksari malihi da yawaita dukiya da addu'a kace duk wanda yake kan bata Allah ya jarrabe shi da dadewa duniya da yawan dukiya da tsarin ‘ya'ya, ya daɗa daɗewa ya daɗa tara wa kansa bala'i da masu Hatta idan ra'au ma yiwu aduna immal azaba, har sai sun ga abin da aka yi musu na alkawari, ko dai azaba fi duniya a duniya, kalkasili wal asiri, a kashe su a ribace su, wa imma sa'a, ko kuma tashin alƙiyama al-mushami da su ala jahannama bai tsuluna tashin kiyaman da take da tare da jahannama sai shige ta. Basa ya lamuna man huwa sharrun makanan, da sannu za san waye ne mafi sharrin matsayi, wa adu'afu jundan kuma wane ne yake da mafi raunin masu taimako, wa adu'afu jundan mafi raunin masu taimako ai a awanan. Wane ne masu wannan su ne a hum amin mu'minuna su ne kokore mu'minai, wa jundun shaitanu, ai jundun su rundunar shaitan ne. وجند المؤمنين عليهم الملائكة rundunar muminai kuma akan su ne mala'iku ta hada rundunar shaidan da mala'iku a wajen ƙarfi wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw Allah yana ƙara wa waɗanda suka shiriya bil imani da imani hudan shiriya kan shiriya bima yanzila alaihim min al-ayat saboda abinda Allah ke saka musu na ayoyi kullum idan mutum ya karanta aya Qur'ani yana ƙara samun shiriya yana ƙara samun tawfiqi wal baqiyatu salihatu aikin da'a al baqiyat allati tabqa li sahibiha aikin da'an da yake zama ya dawwama ga wanda ya aikata dan duk wanda ya aiki na farai duk wanda ya aikata aiki na kwarai to aikin na yana dan yana zaune iya jiran sa da kiyama Allah zai biya shi to a samu albaqiyatu salihat ayyuka na kwarai da bawa zai saura masa an gane ko wanda ya aikata irin su kabarbari da la ilaha illallah da tasbihi tasbihi da tahmidi da la haula wala quwwata illa billah duk waɗannan su ne albaqiyatu salihat khairun inda rabbika yin su shi fa alheri a wajen ubangijinka sawaban na lada wa khairun maradda kuma shine mafi alherin ma yaruddu ilayhi wa yurja'u abinda za a koma gare shi wa khairun maradda mafi alherin abinda za a koma zuwa gare shi bi khilafi amali kuffari sabanin ayyukan kafirai malai ce wal khairiyatu huna fi muqabalati qawlihim khairiyya din ana nufin ana fuskantar zancensu abinda suka faɗa ne ayyul fari'ain khairul muqama fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada aqala al ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada afara'aita allazi kafara bi ayatina baka ga wanda ya kafirce da ayoyin mu ba shine al-as ibn wa'il al-as ibn ibn wa'il wa qala sai ya ce wa khabbab bin al-araj alqa'il lahu tub'atu ba'da al-maut khabbab ibn al-araj ne cike jayayya da al-as ibn wa'il yake cewa ai za a tashe ka bayan ka mutu kenan shi wannan musulmi ne yake ga kafiri mutane biyu ne al'as ibn wa'il kafir yace wa khabbab ibn al-arat musulmi shi khabbab shine yace da shi sai an tashe ka bayan ka mutu أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا والمطالب له بمال sannan kuma yana bin sa kuɗi akwai bashi ne a kansa shi musulmi yana bin kafiri shi ne kafirin ya ce eto tun da ka ce za a tashe mu ai sai ka bari in mun je an tashe mu ina biya ka wannan izgilanci ne yake yi ba dai ka yadda da kiyama ba to ka bari in mun je a biya ka kamar yadda yanzu wasu suke faɗa suna izgilanci wa zai ma mu bashi a biya shi a zahira ka gane ma'ana kai ne ka yadda da lahira shi bai yadda ba da haka ba wani ba wani tashi da za a yi shi ne waƙalar menene a fara'aitar da zika fara bi ayatina waƙalar la'uta yanna yana cewa a tun da dai za a tashi kiyama ai la'uta yanna ai sai an bani za a bani malam a kiyamar taku za a bani kuɗi wa waladin za a bani yaya ala taqdiril ba'si in an kaddara kamar yana kaddara in an yi kiyama ka bari sai mun je can an bani kuɗi da daya ba a ka sai in biya ka riwaya ta zo daga abid duha daga masruq daga khabbab ibn al-arat yace kana li daynun ala al-as ibn rabi'a ibn wa'il kai ina da bashi da nake bin As ibn Wa'il nazo na same shi a taqadahu ya biya ni kudi na qala la wallahi hatta takfur bi Muhammad sai shi wannan As ibn Wa'il kafirin sai ce ba zan biya ka kudin ka ba wallahi sai ka kafirce Muhammad ka duba wulakanci ka duba kafirci ba zan baka ba wallahi sai ka kafirce Muhammad shi kuma Khabbab ibn al-Arad yace la wallahi la akfur bi Muhammadin hatta tamuta thumma tuqas baran kafirce da Muhammadu ba sai ka mutu sannan a tashe ka sai yace inni idza mittu thumma bu'istu ji'tani wa sayakunu li samma walun walad bawdik sai shi kuma kafirin ya ce to ba damuwa tunda ka ce zan mutu kuma za a tashe ni to ka bari in na mutu din aka tashe ni to za a ban kuɗi za a ban yaya to sai ka zo in biya ka yana ta gaya mai magana da sunan isgilanci shine Allah ya ce a fara aitar da zai kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada yana cewa za a bani dukiya za a bani yaya اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا اطلع الغيب shin wai wannan an sanar da shi gaibu ne Allah ne yake mai da martani wa As ibn Wa'il an sanar da shi ilimin gaibu ne a alimahu wa an yi utama qalahu ya sani ne kuma za a bashi abin da ya faɗa malam yace wastagna bi hamzati lisifam an hamzati alwasli wa hudifat mana aka wadata da hamzar tambaya dangane da barin aka bar hamzar wasl aka shafe ta am ittakhadha inda rahmani ahada ko kuma akwai wani alƙawari ne da ya riga da wajen arrahman an yi wuta ma kala hu cewa abin da ya faɗa za a bashi akwai wani alƙawari ne daga Allah cewa Allah ya ce zai ba shi wannan kuɗi kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adabi madda Allah ce kalla ai la yu'ta zalika sam ba za a bashi kuɗi ba sam ba za a bashi yaya ba sanaktubu Allah ya ce na'muru bi katbi za mu umarni a rubuta ma yaqulu abin da yake faɗa da wannan ya shiga uku wa namuddu lahu min al'azabi madda zamu tsawaita masa azaba tsawaita an ji abin da ya faɗa kuma za mu sa mala'iku su rubuta abin da ya faɗa inna lillahi wa namuddu lahu min al'azabi madda naziduhu bidhalika azaban fawqa azabi kufrihi sai mun ƙara masa azaba sama da azabar kafircinsa sai mun ƙara masa azaba sama da azabar kafircinsa da ta bidin ka ce me yasa bai kawo wasan nan ba kuma yayi dole yayin magana ba an na manta sake ce taho da shi yanzu wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farada kuma sai mun gadan masa abin da yake faɗa min albali wal walad zai zo mana kuma ka san me wa narithu ma yaqulu za a bashi dukiya za a bashi yaya yana cikin ganiyar dukiyar da yayan Allah zai kashe shi wa ya'tina farada kuma zai zo mana shi kadai babu dukiyar babu yayan dan kar ma ya ce ai dan ya zo kiyama ma ba a bashi dukiya ba a sha ai ya saba da rayuwa to sai an ji yadda shi daɗi da dukiyar ya ce na farja kuma zai zo mana shi shi kadai wasu malamai suka ce narisuhu ma ya ƙulu na akhuzu ma ya turkuhu ba da mautihi min malin walad za mu ɗauke abinda ya mutu ya bari na dukiya da ‘ya'ya ɗin kuma zai zo mana shi kadai kuma tsirara ardan shi kadai kwaya ɗaya واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة واتخذوا أي كفار مكة وغيرهما كافران مكة دوسنسو سرقي gumaka al'ausan ba Allah ba a matsayin alloli ya abuduna kuma suna musu bauta liyakunu lahum izza dan su zamanto masu ceto shine izza shufa'a inda Allah wai dan su cece su a wajen Allah bi Allah yu'azzabu cewa ba za a yi musu azaba ba hasa ba za a muhim da ya bisa daidai gwargwadon rayawar su da tsammanin su sun riƙe gumaka liyakunu lahum izza dan zamanto izza ai shufa'a masu ceto a gare su a wajen Allah wai tsabar rashin hankali mutum ya ɗauki gunki yana bauta masa wai tsammanin wai wannan gunkin zai je gurin Allah ya nema masa sauki saboda tsabar rushewar hankali كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا أي لا مانع من أذابهم sam da zai yi ba ba abin da zai hana a musu azaba sayakfuruna su waɗannan al'aliha allolin da suka yi mabauta a duniya kuma kan da aka bauta musu sai sun zo sai sun kafirce sun yi tsinanne ne a tsakaninsu da su bi ibadatin akan bautar da suke mu za su ce mu muka saku mu muka ce kuma na bauta gunkin da ka bauta wanda ka bauta ba Allah ba shi zai ce mu muka ce kuma na bauta ayyan funa ha za su kore bautar da ake musu kama fi ayatin kufra kamar yadda ta zo a wata aya ma kanu iyana ya abuduna za su ce Allah mu ba mu suke bauta ba mu ba mu kasa su bai Allah mu a bar mu da yadda muke kar a zo a ƙara mana wata azaba ma kanu iyana ya abudun wa yakununa alaihim didda za su zamanto abokanan gaba gare su a awanan wa adada wa ada'an gunkin da ka bauta masa zai zama maki gare ka ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ina ba gani ba mun aiko shaidanu sultanuhum sarkinsu alal kafirina ga kafirai ta uzzuhum to hayyijuhum ila ma'asi azza shaidan yana ziga su shine to hayyijuhum yana zaburar da su su ci gabar sabon Allah duk wanda kaga yana sabon Allah to shaidan ne yake ziga shi ta uzzuhum azza to hayyijuhum ya zaburar da su ta hayyiji zungura da zaburarwa azzan iya zungura da zaburarwa su ci gaba da sabon Allah fala ta'jal alaihim ba sai kai gaggawa akan su bayan Muhammad bi talabil azabi lahum ana neman Allah musu azaba ai azabtattu ne ba sai ma kai gaggawa ba litartahu minhum ba kar kai gaggawan cewa Allah ya saukan musu azaba don ku huta da su ai azaba kam za a yi musu fala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda lalle muna yi musu tanadi ne al ayyam wal layali kwanaki da darrai awai anfas ko kuma numfashi muna irga musu addan muna lissafa musu lissafi ila waqti azabi har zuwa lokacin azabarsu ai inna lahum ajalan yantahuna ilayhi suna da lokaci da za su kai ƙarshe zuwa gare shi yaushe ne ne yau mana shirul muttaqina ila rahmani wafdan ranar da za mu kora mu tashi muminai nashirul muttaqina bi imanihim masu takawa da imanin su za mu tashe su ila rahmani zuwa ga ubangiji wafdan jama'a jama'a jam'u wafid bi ma'ana rakib karabka karabka bi ma'ana jama'a jama'a jama'a za mu tashi masu imani ila rahman su tafi wajen Allah jama'a jama'a kamar yadda Allah ya ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ay wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati jama'at shine zumara an gane wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda ولورا نحشر المتقين الى الرحمن وفدا مجرمي فا نسوق المجرمين الى جهنم وردا wancan wafda wannan wirda wancan nashiru wannan kuma nasuku nashiru tayarwa nasuku kora za mu kori mujirmai da kufurin da kafircinsu ila jahannama su masu imani ila ila rahmani zuwa ga Allah amma kafirai fa ila jahannama za mu kai su jahannama wirdan jam'i ne na wari bi ma'ana mashin afshan suna masu tafiyar kafa ga bala'in ishirwa shine wirdan duk dan wuta malam Allah karama mu da yan wuta duk dan wuta duk dan wuta duk dan wuta za a kora shi zuwa ga jahannama da ƙafa kuma ga bala'in ishirwa. Ga ishirwa, makogoro ya bushe suna buƙatar ruwa kuma babu ruwa. Shi ne wirdan jam'uwarid bi ma'ana mashin akshan. La yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. ba su mallaka su waɗannan mutane ba su mallakan ceto sai dai wanda ya riƙe alƙawari daga Allah illa man ittakhadha inda rahmani ahada ai shahadatan wannan alƙawari shine na shahadata Allah ilaha illallah da la haula wala quwwata illa billah wanda man ittakhadha inda rahmani ahada wanda ya riƙe alƙawari yana yin zikirin la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul ala kulli shay'in qadir da kuma la hawla wala quwwata illa billah to wannan shi Allah zai bashi daman ceto don shi mai imani qala ibn abbas radiyallahu anhuma ay la shafa'ata illa lil mu'minin ma'anar ayar babu wani ceto da za a yi a kiyama sai mumini adina Allahu lahu biha wanda Allah ya masa izini ya ceta wa qalu takhadha ar-rahman walada al-yahud wan nasara wa man za'ama anna al-mala'ikatu wa anna al-mala'ikata banatullah da yahudu da nasara da waɗanda suka raya cewa lalle mala'ikun Allah ‘ya'yan Allah ne mata, to su ne suka ce wai Allah yana da ɗa, ittakatar Rahmanu waladan, Allah yana da ɗa. Allah ce laƙar ji'itum shay'an idda, haƙiƙa kun zo da mandana mai girma a buki, idda munkaran aziman. Laƙar ji'itum shay'an idda, أي لقد جئتم بشيء منكر عظيم Allah baya so a ce yana da ɗa. Girman zunubin nan ta kadu samawa tu ya tafattar na min wa ta shakul ardu wa ta filul jibalu hadda. Ta kadu wannan bitta'i waliya da ta kadu ko ya kadu duk ana faɗa. As-samawa tu ya tafattar na minhu sammai za su iya tsatsagewa su faffashe saboda wannan cewa Allah yana da da ya tafattarna bitta'i ta tafattarna wa tashdidi ta'i fattarna wa fi qira'atin yanfatirnahu bin nuni bilin shiqaqi kenan minhu ya tsatsage sama ta tsage girman cewa Allah yana da ɗa ta kai sama su tsage. Wadda ka saƙo ne laifi ne cewa Allah yana da ɗa. Ai, tantabiku alaihim min ajin, wato, za ta kifo, ta zubo a kansu saboda wannan magana da suke faɗa. min ajli an da aulin rahmani walada saboda sun sun yi wa Allah da awar da kuma yin bazilin rahmani an yadda da walada bai kamata ba ga Allah ar-rahmanu ya gida ai ma ya liku bihi zalika in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda in kullu ai ma kullu man fi samawati duk abin da ka sani a cikin sammai da ƙasai illa ce ya zo face wurin ubangiji ar-rahmanu abdan a matsayin bawa dalilin kaskantacce khadi'an yawmul qiyamati minhum daga cikin su uzairu da isa duk da kuke cewa uzairu dan Allah kuna cewa isa dan Allah ne to in sun zo wajen Allah a matsayin bayi za su an haɗa su da Allah ai babu akwai haɗari a ce wai isa ɗan Allah ne ko uzairu ɗan Allah ne wa ƙalatin yahudu uzairu ibnullah wa ƙalatin nasarar masu ibnullah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل لقد أحصاهم وعدهم أدى Allah ya kididdige su kuma ya lissafa su fala yakfa alaihi mablagu jami'ihim ba abinda yake buya gare shi dukkan su wala wahidin minhum ko mutum daya wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kowane ɗaya a cikin su zai zo wa Allah ran tashin kiyama fardan shi kadai bila malin wala nasirin yamna'u ba kuɗi ba wani mai taimako da zai taimake shi innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau sannan Allah ar-rahman zai sanya musu soyayya wudda duk masu imani masu aikin kwarai Allah zai sa musu soyayya fi ma bainahum a tsakaninsu na ga duk wanda ya imani yana son dan uwansa mumini yatawadduna wa yatahabbuna suna soyayyar juna mai imani da mai imani wa yuhibbuhumullahu ta'ala kuma Allah yana son su su a tsakanin suna son juna kuma Allah tabaraka ta'ala shi ma yana yana son su fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tundira bihi qauman ludda kadai dai mun sauƙaƙa maka shi alqur'ani ay alqur'an bilisanika da harshenka al'arabi harshen al'arabci mun sauƙaƙa maka shi Allah ya ce ya sauƙaƙa annabi alƙur'ani litubashshira bil muttaqin dan kai bushara da shi alƙur'ani ga masu tsoron Allah alfaizina bil iman waɗanda suke rabota da imani wa tunzira tukhawwifa ka tsoratar bihi da alƙur'ani kauman ludda mutane waɗanda suke masu jidali masu musu luddan jam'u alad ne wa huwa aladul khisam mai musu ay jadal bil batil mai musu da jayayya akan ƙarya gane ku daman jidali dabi'ar mutane ne masu girman kai dabi'ar masu wato kafirci ne al mu'anidin al mutakabbirin sai jidali ba abin da suka yi wahum kufaru makka wa amsaluhum sune kafiran makka da kuma makamantansu wa kama halakna qablahum min min qarni kalmar kam tana nufin kasiran da yawa halakna mun halakar qablahum kafin su waɗannan min qarni min ummatin kenan min al-umam al-madiyati bi takdhibihim ar-rusul mun halakar da al'ummomi da suka gabata saboda ƙaryata manzannin Allah da suka yi. Hal tuhissu minhum min ahadin shin ka ji ɗuriyar wani daga cikinsu tuhissu ta jidu an gane ku minhum min ahadin wani autas ma'ulahum rikza ko ka ji wani sautin su a boye ma rikzan ana nufin sautin khafi shine nan malai ce sautan khafiyan ko da ma boyayyen sauti ba mun halakar da su ka ji wani yana sakin wani sauti a boye babu la baka ma halakna ula'ika kamar yadda muka halakar da waɗancan mutane nuliku haula'i kuma haka ne insha Allah za mu halakar da waɗannan kafiran ma ba za su gagare mu ba inji Allah Allah ba mu da sha insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi daha suratul daha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa